أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى قاوم يوم شا أشرين دا أكو دا هدوكي قوات ربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دو ليلة داري هدو da talatin da tara kuma yau sha hudu ga watan ko sha uku ne sha uku ko? sha uku ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da goma sha bakwai da wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke bibiyar waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam muna cin sirar sayyiduna Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ana faɗa mana wasu daga cikin abubuwa na bajinta da sagiduna Khalid bin al-Walid yayi a bangaren abin da ya shafi jihadin sa tun daga musuluntar sa har zuwa kuma komawarsa ga Allah subhanahu wata'ala zamu tashi al-mawqif as-sadis matsaya ta shida daga cikin matsayoyi da ya kamata a tsaya a kalle su na sagiduna Khalid bin al-Walid sannan kuma yan bayi su koyi da shi ma'arakatul ugullati ma'arakatul ubulla al'ubulla an faɗan mana shi a baya gari ne yana tsakanin yana kusa da dijila dijila teku ne na basra basra ta iraq sun ce wannan wannan ubulla ɗin kamar da limamu ya kutul hamawi yake faɗi a cikin littafinsa da ke magana kan garuruwa mu'jamul buldan yake cewa ya fi ya fi daɗewa wannan garin fiye da basra domin shi garin basra zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu aka mai da shi ya zama gari da can ba a san shi ba amma shi kuwa garin ubulla an san shi tintini tun kafin musulunci ma amma ita basra ba a fara magana ta ba sai da musulunci ya zo mun gane to shine daga kuma kusa yake da wancan garin da muka baro a baya Kazima to shine yake cewa sara Khalidun bi jayshihi ila al-ubullati daga nan bayan an gama rigimar da aka yi ta yakin da aka yi na Kazima sayyidina Khalid radiyallahu anhu ya kashe jagoran Farisawa wanda ake ci masa Hurmuz to sai ya wuce ya tafi Ubulla wa fiha juyushun kafifatun lil fursi a wannan garin na ubullah akwai rindinoni masu yawa su ne kafifa masu yawa na farisa wa sabaqa suwaid ibn qutbah az-zuhali sai suwaid ibn qutbah az-zuhali ya gabata wa kana min jayshi khalid kuma shi dama soja ne a cikin rindinar khalid saboda kashi sai ya gaba fi jama'atin min qaumihi a cikin wata jama'a daga cikin mutanansa suka yi gaba sabaka khalidan shine maf'ulun bihi din ya rigaci ya rigayi khalid kaiwa fittijahil ubulla ya tafi da shi da sojojinsa suka fuskanci wannan gari da ake ce masa ubulla wa askar haulaha daga nan sai ya je kafa barikin wucin gadi a wannan gefen gari na ubulla irin bariki da ake kafawa ta wucin gadi in aka zo yaki akwai inda ake aje sojoji to sai ya je wajen ya aje sojoji walamma wasala khalidun bi quwwatihi makana al-basarati a lokacin da sayyidina khalid radiyallahu anhu ya kai wajen nan ya kai wajen basira dama an ce mana kusa da basira ubulla take ko al-yawma a wannan ranar wajada suwaidan yata'aqqabu ahla al-ubullati sai ya samu suwaid ibn qutbah az-zuhali yana nan yana jiran su mutanen farisa su zo domin a gwabza fintizarin an yuha fintizari an yuhajimuhu yana jiran su zo su afka masa fa yuqatilahum kharij madinatihim sai ya zama ya yaƙe su a wajen garin su walakinna suwaidan sai dai shi suwaid ibn qutbah az-zuhali akhbara khalidan ya ba sayyidina khalidu labari bi anna ahlal ubullati cewa su mutanen ubulla ya habu na makamahu suna jin tsoron su ji labarin Khalid ya zo saboda sun ji labarin yadda aka kashe Hurmuz duk da jarumtarsa da tsagerancinsa da kuma iya makircinsa a wajen yaki amma Khalid ya gama da shi ya masa yanka rago ko haka aka ce mana wa annahum sayadhalluna mu'tasimin bi qila'ihim sannan ya ba Khalid labari cewa in dai suka ji labarin yana nan a wajen to za su zauna mu'tasimina bi qila'ihim suna nan a cikin kwalakwalan su in an ce qila jam'i na qil'i al-qil'u shine abin nan din da ake yi na dakunan da ake na kwalakwala na jigin ruwa shine qil'un qila jam'in sami ma dama khalidun mawjudan matukar dai khalid na wajen wato in dai khalid na nan ba za su fito ba in ko ba su fito ba za a yi yaki ba ko ma dama Khalid mawjudan fil mu'askari matakar Khalid radiyallahu anhu yana nan a wajen sojoji fa qala Suwaid li Khalid sai Suwaid ya ba Khalid shawara inna ahla al-ubullati qad jama'u li ce na tabbatar da mutanen ubulla sun yi shirin yaki dan ni wala ahsibuhum muntana'u minni illa li makanika sannan ba na tsammanin sun ƙi fitowa ne saboda wani abu face saboda kai suna jin labarin ka ka kashe babban jagoran su Hormuz a Kazima to yanzu suya za su yi ai khaufan minka wato suna jin tsoron ka wa hunaka rasama Khalid bil ittifaq ma Suwaid khuttatan to daga nan ne sai Khalid radiyallahu anhu ya tsara wani tsari rasama khuttatan ya tsara wani tsari yakhda'una biha al-fusa wanda in sun yi wannan za su yaudari farisawa da shi har farisawa su iya fitowa su zata khalidu bai nan daga nan sai afka musu hatta ya amanu har su saki jiki fa ya sai su fito li muqatalati suwaidin domin su yaki shi suwaid wa zalika bi haythu ya'taqiduna anna khalidan alladhi bassa fi qulubihim ar-ru'ba بعد قتله هرمز قد ترك معسكر سويد ما أبن دبارة دا سيدنا خالد يشري هذا شيء سويد بن قطبة الزحلي شيني بحيث يعتقدون تيد سو متانا فارس ذات جأرانسو أن خالدا للي سيدنا خالد الذي بث في قلوبهم الرعب وان دا يجيف صغوة كن زكاتنسو بعد قتله هرمز باين يا كشوان كم ببان جارمن da ake ce masa hurmuz a kazima qattara ka mu'askar suwaidin su ji a ransa cewa ai Khalid din ya bar wannan rundunar ta suwai baya ciki wa annahu lam yabqa qa'idun lil muslimin fi al mu'askar suwaidin faqat su ji a ransa cewa babu wani jagoran yaki na musulmai da ya rage a wannan wajen in ba suwaid ba so da Khalidin da suke jin tsoro yanzu ba shi فقال خالد لسويد sai Khalid ya ce masu wai farra'ayu akhruju min al-mu'askari naharan yace ra'ayin da ka bada na ansa yadda zamu shine zan fita cikin sojoji in basu da rana thumma a'udu ilayhi laylan daga baya sun ga fitata dan leken asirin su zai ba su labarin cewa na fita ko domin da rana na fita to da daddare sai in dawo fa'adkhulu bi ashabi sai in zo in shiga da sojoji na a cikin dabara ba tare da an san mun shigo ba fa in sabbahuka haribuhum idan suka zo maka da sassafe to sai ka fara yakas wa naffadha khalidun khuttatahu sayyiduna khalid ya tabbatar da wannan dabara wannan tsarin da yayi na fita da rana yau gobe kuma sai ya dawo da daddare kuma sai ya dawo litadlili hamiyatil hamiyatil ubullatil farisiyya domin ya batar da tunanin su waɗannan masu tsaron na ubulla wanda dama farisa rundunar sojojin farisawa su ne suka sa su a wajen tunda dama yakin su ne واستدراجهم لمحاجمة سويد sannan kuma sayyidina Khalid radiyallahu anhu ya tabbatar yadda za a tsara yadda su za su iya zuwa domin su su waɗannan sojojin na na ubulla za su iya zuwa su ce za su kama Suwaid farmaki kuma dama abin da ake so kenan fatawajjaha Khalid bi mu'zami quwwatihi fi wadhin nahar da rana tsage tsage da hantsi ya batse sai sayyidina Khalid radiyallahu anhu sai ya fita da sojojinsa fittijahi al-hayra suka yi kaman za su tafi garin da ake ce masa al-hayra fatma anna al-furs sai farisawa hankalin su ya kwanta ila tarki Khalid lil makani domin yanzu sun tabbatar da wanda suke jin tsoro bai wuri yanzu zaki ya bar wuri tunaninsu kawai manya-manyan maguna ne aka bari a wajen mage-mage kuliya-kuliya ne kawai aka bari a wajen kuliyoyi wa'ada radiyallahu anhu bi quwwatihi ila al-mu'askari laylan amma daga baya da daddare sai ya sake dawowa zuwa ga inda sojoji suke da daddare falamma kharajat juyushu al-furs min al-ubullati lokacin da sojojin farisawa suka fito daga wannan garin da ake ci mishi al-ubulla qasidina muhajamata suwaid nufin su shine su kukan kura akan suwaid wama kadu yasiluna madkhala mu'askar suwaid basu isa su kai wajen da sojojin suwaid bin qutbat ad-duhali suke ba hatta ra'aw kasratal asakiri kawai sai suka ga cincirin dan sojoji wa hum ala uhbati listi'dad sojoji na cikin shirin shiri al uhba shiri al isti'dad shiri fa usqita fi aydihim kawai shikenan sai al'amarin su ya karye lamma alimu bi wujudi khalid fil mu'asqan da suka gane cewa ashe Khalid na nan dubara yayi ya fita da rana jiya ya fita da rana shikenan sai ya dawo da daddare gashi kuma yanzu a safiya ta yi sun zo suna nufin babu Khalid babu zaki a cikin rindina babu zaki a cikin kogon kawai sun zata kawai 'ya'yan zaki ne ko maguna ne a wajen to sai suka tabbatar da akwai Khalid ولم يشرع الفرس سيفا ولا رمحا في وجه خالد فارساوا بس iya zara takobi ba ko wani mashi akan Khalid radiyallahu anhu wa ma kana hammuhum illa al-firara ay kawai ba su da wata himma sai dai su gudu lil audati ila al-ubullati al-muhassana domin su koma garin al-ubulla al-muhassana wadda ke da katanga wadda ke da badala da ganuwa fawallaw al-adbara musri'ina sai suka juya baya cikin sauri nahwa abwabil madinati domin su shiga birni walakin na khalidan hala bainahum wa bain zalik sai dai sayyidina khalid ya sha makance tsakanin su wasu isa su iya wucewa ba wan farata iqdu jayshil ubullati sannan kullin rindinar yaki ta ubulla sai ta tsinci wa tamazzaqa shamluhum sannan tarin da suke da shi ga baki ɗaya matsatsaki wa kasural qatlu fihim sannan yaƙi fa yawaita a cikin su wa qadhafa kathirun minhum nafsuhu fi nahri dijlata wal furati da kansu suka rika tsoma kansu da yawa daga cikin su suka rika fadawa kogin dijla da kuma kogin furat dukkanin su te koguna ne na iraki kuma abin nan ruwa ne koguna ne masu daɗi shi al-furat ma hadisi ya tabbata manzo Allah sama ya ce yana cin anharul janna eh annabi sama ya ce arba'atun min anhuril jannati tekuna guda biyar ko koguna guda hudu da ake da su a duniya to na aljanna ne aka saukar da su a duniya dan a ji daɗi sayhan wa jayhan والفرات والنيل da saihan da jaihan dukkanin su rafuka ne ko koguna ne na ƙasar sha furat shi kuma shine ruwan da mutanen iraki suke dogaro da shi shi kuma annil kamar yadda kowa ya sani ruwan masar ko to dukkanin su suka tsoma kansu a cikin waɗannan suna mutuwa suna halaka fagariku dukkanin su suka nitse mafi yawancin su suka nitse wa ba'atha Khalidun ma'aqil ibn Maqrin al-Muzani daga nan sai sayyidina Khalid ya aika wani soja da ake ce masa Ma'aqil ibn Maqrin al-Muzani al-Muzani ila al-ubullati allati kanat khaliyatan min al-muharibin ya aika shi ya shiga cikin garin Ubulla wadda a yanzu babu wani soja a cikin wannan gari fasaitara alaiha biduni kitalin duka mutanen garin suka miƙa wuya ba tare da an yake su ba wa jama'a ma fiha min ghana'ima wa aslihati daga nan kuma shi ma'qil ya tattaro abin da ke cikin wannan gari na ganimomi da kuma makamai suka zama na musulmai aka kwaso su ga baki daya suka zama na musulmai kaga a cikin wannan yana nuna mana darussan da zamu dauka a cikin wannan ma'arakatul ubulla din na farko ana buƙatar shugaba ya kasance mai dabara na biyu ana buƙatar shugaba ya kasance mai karɓan shawarar mabiyansa domin shi wannan Suwaid ibn Qutbata az-Zuhali din soja ne daga cikin sojojin Khalid amma kuma shi ya bada shawara da Khalid radiyallahu anhu ya aiki da ita aka kuma ci nasara sannan darasi na gaba ashe Khalid radiyallahu anhu ba diktata bane ba shugaban kama karya bane shugaba ne mai karɓan shawara sannan kuma na ƙarshe darasi na ƙarshe yana nuna mana ashe wanda bai yi yaƙi ba ba a yaƙarsa domin gashi mutanen garin ubulla su ba su shiga yaƙi ba so da aka aka je aka gari ya zama na musulmai aka tsarkake garin ba wanda aka kashe a cikin garin saboda ba su yaƙi su ba su shiga yaƙi ba saboda ka'idar musulunci ba a yaƙa wanda baya yaƙi والله قاندهم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين